الخشيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي شهدت ولا ألقى لأهدي أنفسه بأني على هدي لأحمد أنفسه أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي يهواك أو من يحدثه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي فليتي ألقى المصطفى مليكه على عوض جهري برؤيا ينقص بحب رسول الله سالت عشيرتي ونفسي ومن يرعى زمامي وينقص عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك عهد الدار ينقص عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تضيع القبر ساعة أسلت عليه صلاة الله ثم سلامه آل وصابي من حديث تحدثوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل alhamdulillah a mutu kan karatunmu da muke na littafin duwari alkawar yi a sindali a muna wa Allah godiya na shirwa shirwa kasan barbare ba ya iya faɗa da falakin da barbare ba sa iya faɗa shi da suke shi to wai shi ne ne amma wanda aka daga masa dubu a sama shi ne ma na shi wanda kake da ruwa a sama shi ne sun mai dubu a sama shi ne shin mai ruwa a wurin ɓata ya yare ne wala ba ku iya faɗa su duk ba falakin a iya faɗa su sun zo da shi wani muna cikin wani harafi na da sun ne ruwa ba shi ne ruwa ba sun ne ruwa a cikin wala mu shekul islam yake cewa shafitu ولم ألقى لأحد أقف بأني على قبي لأحمد أقف بتشهد صوت ناشدة بإبراهيم ناشدة kamar wani abu ne da ake so ɗan adam ya nemo shi zuwa kan abu amma shi wannan abu kai ya shafa kai kadai shaida rabanin da shafi zuciya ya shafi rusa kaga kai kadai ka san da kake cikin ko ranka za ka shaida shaidar abu sai dai illa iyaka abinda ba wasu yake faɗa labarin zuciya a kan fuska tawa lokacin fuskar ka take ta kan bayyana kuma abin da ba shi zuciya take ciki ba mutum ya maka dariya amma a rasa kare shi ne mai ke haka kamar tabiya ce mai kada kada waja'u abahu isha'an ya bakuna magana kuka ta kuka take amma cikin kuma dariya take kaga shi a iya san kuka tana kuka yana dariya kuma ta kuka tana dariya ciki yana kuka ana gane to amma ba a harkar san annabi ba shi san annabi ko da kawai da rauta ne ka zo ka ce kai na annabi ne aikin ka ne zai bayyana haka ne ko ba haka ba saboda ita tsohuwar annabi yadda take wa zuciya yadda wuta take yi wa yayi an gano yadda san annabi ta yake wa yake kone zuciya to arashin yayi kaɗan akan yadda wuta take kona auduga ana wanda ta wanda kuke gudu ba muna san annabi ba muna san annabi akwai rabuwa ba ba ma harkar bashi harkar ta girme ta girme wanda suka girme ta girme wanda suka girme su amma ba san ba ma mala kunya ne da ita yanayi kuma ba za ka hana shi ba kamar ba a ji amma wasu da suke takakkun a cikin abin su ne masu wani sai dai mu mai addu'a Allah ta kusa su su ba yana da sanya maka kesan nan su ne masu yau kai kuma da ke cewa ta kesan ko a ɗaya yau masu maka hanyar karfi masu maka ina misali ina misali shehu ibrahim ne balawar su da shehu ibrahim malawu ne suke yanzu gudan malawu ana kiku daga dare aka kamo malawu na rayu a ruwa ba wai ba ba da kai ba ke wata su a ruwa ko malawu ko wani shugurai so ya tashi da shi malam malawu da ya kawo ka duba to da farko ma duk da kafin aje ko da sunan ka malam bala wasu sunan sa muhammad shi ne ce ya ya ce muhammad ya ce wa ya ce muhammad ya ce ai ai sai ba balawo ba ya ce ai wannan sunan ba balawo ba ya ce duk abin da ka zo na gidan iwa kayan kai kayan muhammad an gani to wanda yake da wannan matakiyar zai iya cutar wani an zo cutar da ba ya barka da cutar ta zama alkhairi kamar ba a ga haka ba to ina ga wani gado muhammadin da wasu wazo kashi
ana gani na'am eh na'am
mace ta kai ga wato shi gura da ta shiga cikin madinar annabi ba sai ya faɗi makashiya makashiya ba kuma abin da zai baka mamaki wa'yanda suka rayu da shugabanai suka so su yi madina da shugabanai suka so shugabanai zai je madina da zama su ne abokan rikin shugabanai saboda me sha'anin da suke idan suna tare da shugabanai a madina kamar imamun kano nasiru muhammad nasir nasiru muhammad nasir yawan fage kenan ko sai ma nasir ya ce Allah ƙara zuwa lafiya ya ce ya rasa shugabar madina wata rana ko yana karatu ne a madina sannan shugabar ya same shi to da shi dai aka kai wa shugabar aka zo aka buga yara ya ce da kunnan sa ji bare manzon Allah shugabar ya yi wa Allah sallama a dariya ana gani ko to mu'amala ba irin mu'amala ce ta ta kusa ba mu'amala ko da nesa alaƙar da tsakanin shugabar su da annabi wata iriyar babbar alaƙa ce wato wadda ake yin ta wasu ilimi da ita don biyan biyan don samun don samun don samun kasa soyayya ana ji na zuwa ya tura ‘ya'yansa jami'ar kaza mutum kusan goma sha biyu ko sha uku ko sha hudu duk ‘ya'yansa ne zalla a tarihin jami'ar shi shi kaɗai ya tura wato ‘ya'ya da yawan wannan ba da ɗanwa da ɗanƙani ko ɗanƙani da ɗanwa ko ɗan mace da ɗan namiji a ‘ya'yanka zalla sun haura mutum ko matarsa aka fara menene abin ba da wannan kisa babu wanda yake wani suna ba ba Muhammadu ba ne haka Muhammadu ne kaga idan kun so shi bara ba mu lafi ba in dai Allah ba kace ne da mana ba kace kuma idan mun tafi ta fasa mun karanta in wato ko san annabi mun yi wa kanmu mun yi wa kanmu gata ne ba wani kan maka wa gagara mu kan maka wa gagara ana gani kuma ka yi wasa da komai amma kar ka wasa da alaƙar ka da annabi yana da wata rana da duk duniya ba da zai mara da shi ka tuna sanda za da yake ka kai kabari ya dawo duk wanda ke saka bani duk wanda da ce a bari baya duk wanda da ce a yi baya wace ce ta kusan ka duniya mata ne a duk da take da alaƙa da wanda yake da ka za ta kwanta da kai kowane ɗanya ne lamun ce mata komai da za ka fara kuma da ita a cikin ɗan idan za ka zara wannan ran naka za ka yi mamaki ne ka take kusan ka duniya da ya zama wata sarari ko ke yara ta ko mace da tsere a zuwa kuma ita mana to sannan annabi zai na maka ranar sa Allah kuna ganewa wannan alaƙar dan arewa ko da ya wuce a kan sa da annabi ba ta wasa ba duk inda ka san za ku yawa san annabi kan ka kaci duk abin da ka san za ku yawa girma maka annabi ko yi wa annabi inda ma ka je ka koya iya wannan magana da muke a nan idan mu mutu kuma a wannan watan rabu wannan rabu muka yana muke in mutum ya rike ya fara kamar da kuma ba a ce ba wuce kuma da wannan watan rabu kawai za mu asha a watsi sai sai wani muka zauna ashirin da uku muka ce za mu ɗan tattauna wani abu cikin annabi sai muka faɗi iya wannan magana kowa ya shi ya tafi gida na ishe ta jawabi a wannan shekara a gani saboda shugaba ya ce walan kulfa ba za a taɓa samu na a kusu wato ina ne warwarewa li ahadi ya ga alƙawarin da na ɗauka da san annabuwa bi aiki domin cewa ni ibrahim a kusu mai zama ne gani yara na safiya da yammaci a kan nan alaƙo bi ne ahmada a ta soya ta ga tabu ahmad sallallahu alaihi wasallam wato abin yana da ɗan wahala ba ne yana da ɗan wahala ba ne misali da kawai shi ido yana kan da ko shi ne yana so ya gani ai duk wanda ga so suke ya ya gani to zuciyar wasu ya annabi ta fi sa ta ta koshi ko kuma tsokin san annaba shi ne yadda idan ka yake san ya gona ba ce kalla an gani wasu kuka ya rasu Allah ina son ka ya mai da shau bara da ce hubban soyayyar da la yi kayyar amur ba ba za iya gwargwaje irga ko iyakanci wato wadda kake ba ba da wani yankin ce da iyakar lamarin suna da da abu kowai ba zai yi ba kuma wa kullum da biyu hawa ina son dukkanin wanda ke kan kowa ya kan auren auren ruhar kusur ko kuma wanda yake zama yake bada labarin a kan nan ka je da kusa yau ba ce ake a cikin wani kama kare haka ake soyayya wadda iya su suna karo karo karo in ka ƙi shi don da shi ke za abin da yake abin da yake kai sun yake so san san baƙi a gane da rage so nan san baƙi masoyin san
in yin yin masoyin
masoyin ta iya yi wasu da masoyin ta Allah kun gano yanzu mutum da ke yana san yana ta san ka yana da san ka kuna ta tafi da yake kin
yake kin ɗanka da sunansa ko yake kin matarka ma mazai Allah ya fata matarka ma ba shi a yawa su ba mai so masu matarka amma ba irin wannan zan ba an gane da kuke ne ko so ka kisko da sai sai duk kura da kai ashir da waye a yau ma na kamar da kake ya ne ke tsakanin gida da wani to wanda gaskiya sifa ne masa to waye wallahi sai na raba ku dan take shi makin ce in ta shiryo masa wani abin da kada ce ba sai ba sai wani to shi bara zaki yana kan Allah soyayya da ba za ta fata ba sannan yana kan wanda yake san Allah da duk wani da yake zaunawa ya bada labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ala yake ina ma dai al wato al al mustafa al qarn an gano wato al mustafa wanda yake abin zabin Allah wanda yake al qarn shugaba an gano to yanzu ya yi kusa amin yuru a cikin wato zuciyata ko ruhi na alaƙi wani tare da kasar ne kyau ne ka suka ce Allah ba kawai ya mun kusa da hali suka zama idan Allah ya tufi kawai ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam so so ya ba ko ya wannan ba ya ce ya yi sai yi da sarki ne da take zama ruwan bashi ya yi kuma wani take da shi ita ma sai ruwan a nan suka gane za ka sa alama alwai a yi a gyara alama ka ɗauka mutum da wani ce na maza Allah ce to ne ka saka cire na ma annabi zama ya wannan wannan kusa ya ce بحب رسول الله يسير سوير النبي صلى الله عليه وسلم صارت الشرك نشر ما قبيل نشر ما قبيل أنجان أنجان وكما الشرك صارت أنجان جماعة تشو ما ونقل يا أنا wa man yar'a imani da kuma wanda yake kawai kawai wayan kusu ko kuma yake zama a kan alkawar duk wanda yake da shugaban ne to Allah ya kan mallaka masa zamani sai ka ɗauka karatu maka yi ba karatu maka yi ودي على رموزي amma ai ba karatu aka yi da ya jawo wannan al- albarka albarka ta shugabanci shi kuma wace albarka ce take wansa albarka wansa Allah ce an gani da hubbu rasulullahi da sauran annabi akan kwakwar birane da ruwa kuma wala khairu ya hadisu alkhairu yake faruwa a cikin garuruwa a cikin saboda san annabi alkhairu kai da albarkar fa'alu manara manara wato hasumiya ko tuta ta take daukaka akan manara ta mulkin wato tutoci ko tatsuniyoyin masu mulki wanda yankun suka warware a hadaka a jihara sun warware alkawarin kai tsawon zamu alaihi salatu wa sun wa salamu salatun Allah da bisur Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salatun salatun da hududu kamara za a ta kama kabari na ni Ibrahim yaushe sa'ata nan da ke tana cikin kabarin kaga da zai kuma misalin kabarin ko cewa za a kai ka dawo to ka kalli shugaban da kansa ke Allah ya haska kano ka kabarin ka da hakkin ka ta kai wanda za a kai shi ma dawo duk mai hanyar ruwa da kana wannan abu da za ka kai ka dawo duk ba ka tuna ba ka da hankali wallahi ba ka tuna ba ka da hankali kada za ka kai ka dawo ka gama shan kura da zo gare na ce zai yi gare ka gama sha ka gama da kowa ka gama gama komai an gama bayan ɗinka sai da ma da sai da zai nan kwana biyu a ce wata shida a ce wata shida a ce shekara ta goma da wani titi zai mutu kuma ka je ko kashe ka ba za ka yi sai dan kana san aka zai kana yi wa annabi salati to Allah baya ka tabbata cikin da yake yi wa annabi sallallahu bayi akwai wani almajiri da kamar malam ya zai dan gosu ko dan gosu ne ko yana yawo yana fara yana ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim baraka kenan ko wa tsayawa ne wa kawai ya wuce ba za a wuce a wajen kuma idan ba za su wuce kuma shi aiki a cikin ne ya mutu da aiki wannan hidima na kai sai da aka kwana bakwai da kuɗi mashi ba sai mutane ba su ka kara cewa wannan da ke ba ga ba wanda yake samu kuma baya waya dole ake ba kawai kamar da yake ma sai ranar fayatin annaba kasa farkon ka daukar abin wasa kan gaske ne in an je lahira za ku gani har ku damu da wani da masu hayani wasu masu neman girma mutum kullum baka taɓa ji ya je ya ya rayu wani fasto ko wani kirista ko wani barawo ne kullum bakinsa akan masu sallah kullum bidi'a tsawakin shirka shi kuma da kasara haihuwarsa kai ba kai da jima sai da tsere matsala zai buɗe hudu da ya dace Allah uku ba zai hau ba zai yake ba a ce isa Allah ne mare mana ka ce Allah Allah ne amma shi da hudu da ya ba zai sake sake bala mutum ne ko haka asin da sa yana zagin nan kama ta yaya a sun ci da ta yau ka rayuwar kai ba abin da ka sani sai neman abincin kai alaihi salatu lillahi summa salamuhu wa ali musahhabi salatu Allah ya tabbata ga alamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sabon annabi an gane to haddasu wai da suka ba da labari ko suka yi wato yi hira bil hadisi da rancen manzon Allah
حرف الألف مقصورة ألا يا رسول الله يا أوفق الأورى ويا مصطفى الأكوان يا سيد الورى بسرك يا سر الإله ونوره وذاهبك يا ياسين وأحمد المصطفى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركها يا الذكر والوفي جزاك إله الأرض يا خير مرسل وسيلته العليا وأنت بها أولى يعوذ بك المولى العلي جل شأنه لكي يكشف البلوى ويكشف للبقيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركها يا الذكر والوفي هدى وجدا أمرا ونهيا ورحمة وعافية الدارين الدنيا مع الأخرى ويعلو بي التوحيد والسنة التي أعطاها اتباع الجهل بالجهر والنجوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركها يا الذكر والوفي ala ya rasulullah na'am ya ma'aikin Allah ya hausa alqura ya amintacciyar igiya igiya ya mustahal akawani ya abin zaki a cikin kasantattu ya sayyidal wara ya shugaban dukkan talibai bisirrika da alfarmar sirrinka ya sirrin ilahi ya sirrin Ubangiji, wa nuruhu ya haifar Ubangiji, to bi sirrinka da alfarmar sirrinka, wa jahida kuma da alfarmarka, ya ya kiwo Ahmadu Mustapha, wanda ya haɗa wannan martabar ilahu ilahu na arshiko, Ubangijin al'arshi, jazaka, ya saka maka da alkhairi. ya khairar mursali ne ya shi wato manzanni ko kuma ka iya cewa wato jilahul arshi ubangijin al'arshi ya khairar mursali ya khairar mursalina ya shi yan ma'aikan Allah to jazaka Allah ya saka maka dani wasilatul uliya da wasilatul wasilar nan da muke magana kan rannan ana Allah ya saka wa wa manzon Allah ita Allah ya bashi wasu wurin su mata sai shi rufi a'a ai ya bashi me da ni wa anta biha aula ai kullu wata cancanta da ita ya rasu da nai ba ai ba ba kujerar da babu firamare babu firamare election a kanta balle secondary election kwamfuta kwaɗin tattar kuma wanda ya kujerar shi ya kwamfuta kuma ya rubuta wanda ne takara a nai mun gane ko wanda ya kujera Allah wanda ya gane sunan Allah wanda ya sa sunan kujerar mai bai sa wata sunan Allah kuma ya fita da za'a da yadda Allah kuma ya faɗi waye ya shi mukamin ma da Allah ko sa waye kuma kujerar Allah to abin ne kwal kwal kwal kwal ake kace haka bakar da Allah alaihi wasallam to in ka roƙa masa in ka roƙa masa kamar a ce maka a misalance ka ji kokari a amma ba ka yi ba a nan kanka domin yadda in ka roƙa makano zai cece ka hato sama san ba shi wasu makano to wata mai zafi ya ga shi kanka zaka je ba wa kuriya kuna gane ba sallallahu alaihi wa sallam eh da auto na kira wuta na na kira yi Allah ya tsare Maulal aiki na kira wuta wato da auto duka da maural aiki jalla sha'anu na kirawo Allah subhanahu wa ta'ala wanda girmansa ko kuma sha'ansa ya ɗaukaka amma ba kira Allah da kari sai Allah ba sai na sa wahida a cikin wani mai jinka da kai na haɗa Allah an gane ya Allah zai mana da kai yukshifal balwa dan ya yi mana wato musiba idan ya yi mana musiba kuma wani yukifu lin dunya kuma ya kewaye mu da baiwa kudan Allah ya ba mu shiriya waje da baiwa amran wa hayya ya zama muna bin umarni da aka umarce mu yi ko mana hali da abin da aka hana mu yi wa rahama mata da rahama wa afiyatul dare wato da wato lafiya a gidajen guda biyu a dare na ce ta farko ce a duniya da jima ma kufura tare da lahira Allah ya ba mu lafiya a duniya kuma ba mu lafiya a lahira ko ba kana neman lafiya a lahira ba a wani sai ta yi cewa na neman lafiya a lahira sai ta kanin wasu duniya ka kasa neman lahira idan ba ka samu lafiya a lahira ba ya za a yi ake matakan tashin hankali ya ɗauki me ya lafiya a tashi ka ganka tare da waɗanda ka san suna tare da annaba nan da ka samu lafiya domin ka san haka kashi kan rasu to sai a yi fura fura jama'a na gane ni wa ya abu zai tauki Allah ya ɗaukaka tauhidi da ni da shoki Ibrahim sannan wasu da sunna allafi afaha irtifa'a urjahali wanda wato irtifa'ul jahali sunnar da wato irtifa'ul jahli ko da fakar jahil ya zama mai abaha ya rufe wannan sunna bil jahli wannan da wani da goyi
زعيم يقول الناس أسهل طالب وقد بلغت سيل السباع عمة البلوى حزبت لما ألقى وربي كاشف جميع قروبي واقتراب الهدى الأعلى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سرتنا يبشر قلوبي سمعت لدربي للتدارك ليتني أرى راية الإسلام تعلو على العليا يقينا بأن المصطفى قال صادقا ليدرك عيسى خير الصادق على المطلق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سرتنا يبشر قلوبي يقينا بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك إلا خير صاد على المطلق كفى كل من هذا الحنيف دينه أن يشبه القرن المزكى ففي بشرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سرتنا يبشر قلوبي so wato zargin jagora wacce da yake maka ɗaukar jahilci ya rufe sunnar annabi akwai dalili a yi yanzu kaga wasu mutane da suke kiran kansu ahlus sunna ahlus sunna ahlus sunna idan ka tsaya zuwa da hankalinka da tunaninka da komai ya kalle shi menene suke suke yi wanda kai baka yi an gane me nake me kike son da suke yi wanda kai baka yi yau idan za ka yi aure da kurus ake daura masa wuta idan matarka ta haihu za a yi kan kutuba da kurus ake in za ka yi alwala yadda take ba haka take yi to bai su garke nan da har wani zuwa da har da shi ne alisunna yau ga shi abin kuma sai dai ba shi da yawa kamar wannan da aka tsara asuwa ita muna yi sai dai ɗan galwardo ne ba wai to sun da dama da shi ke na malama da sun da dama ta rage mutane da ta nema wa kai suna ta nema kai abinci ya laye a da kwari ɗan boko an gane ya laye a da kwari su a nuna musu wannan shi ne addinin garanti ana kakala ana iyawa wudil kawai wudil wudil wudil wudil kawai ba kai wudil ba amma sai mun kawo wani irin wani irin ifhar wudil ba da ya yara wudil kawai ko san wato ainihin san sa haka ba wani shi da kawai kawai ka kada ta hausa ma suna zuwa abu a yi karkare shi duk kawai an fitar mata da wani arin arin wa an kuwa yi a wani kuka ake rubuta san santa kawai kawai to wannan shi ne da fakar jahilci shi ne ke shugaba ya kudin nasu da yake jagorantar bautuka kuma a jihar tsarin shi ne mafi jahilin tsarin ko shi ne a can shi ne liman zai da ƙari ba amma ta shi ne zuwa an gani ya ce ya ce haƙiƙa wato balaga ɗin zuwa wato kun fa ta koki ta yi toroko kamar wannan wani karin magana ne na na masu yaren arabiya idan suka canza wani abu da yadda ya kamata a yi sai kuma aka canza mu ake yin wani abu sai su mata abin sai ka ga kun ba ta zama tsauni kun ba ta zama tsauni an gane kuma musiba ta ga mu duniya tun da aka miƙa jagoranci a rinka yi ai babu da ba za ka ba za ka ba saboda ka ji shi a na yi bakin shi bima alfada da na haɗu da shi ya ne mara biya wato baki gida kashi mai yayewa ne da jami'a kuro ne ga baki ɗayan bakancin gida wata turabi wata turabi da guda da kuma babu wata shari'a wadda take maɗaukakiya sai ce da yankin na rufe ɗari zai tari ɗari ko شيخ لا يخليه domin riskar wato abin da ya zama ya fi asirin sai ce laifin ina ma duk a ga rayuwar islami tota ta musulunci ta alu tana tsakaka a kan wa alal kuliya a bisa dukkanin wani madawa wasu daga gano musulunci ya yi lakatai aikin sauri ke amma inda ake mani abin gaba an gani ya kina ina mai sanar da cewa ya an gari musamman su annabi sallallahu alaihi wa sallam sadiqan wai wanda yake abin gaskatawa ala ya ce yau gare ka yau gare ka isa annabi isa zai rufe wasu mutane wato khairu sahabi kuma mafi alkhairi da sahabbai zai same su alal musula a bisa hanya wadda take wato miƙaƙiya an gani kafa ya ishe alfahari a kan wa kullum man haɗi dinu hanifar wanda ya zama addinin musulunci shi ne addinin sa ya ishe alfahari bi an yushi ba bi an yushi bi hal karma karma cewa ƙarni wanda yake mai tsarki wato yana da wancan kimiyya da wannan ƙarnin wannan ya ce fata kushira magana da ta da an gani na
لئن بدا الاسلام في دور غربة أصانا نرى أمرا يطيب له المحيا متى جاء دين الحج أصبح ضامدا وعاد غريبا فهو وعاد غريبا فهو بالقدوة القصوى.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤديها إلى الذكر والوزير.
متى جاء دين الحج أصبح ضامدا وعاد غريبا وهو في القدوة القصوى. نسائل ربا جل عزة ديننا ويهمه أيضا جهلة آخر الدنيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي صلاة وتسليم عليه أعرابها سريعا بجاه المصطفى السند الأقوى عليه صلاة من سنا أعرابها جميع الذي أهوى على وفق ما أهوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر
layin ba za a islam da ta ake musulunci wato yana farawa ne koyaushe tsoron gurbati a cikin wato zamani na babuta koyaushe musulunci zai fara yana farawa ne da yan mutane na tsararwa kuma ana zama ababen tsangwama ko sinan a taro su sinan a taro su haka musulunci yake farawa da sai kuma ya zama musuluncin ya zama ya yi ƙarfi kowane zamani ba wani addini ba musulunci ba ba wani kakkaɗe da musulmi ba annabi ta musulmi ne ba annabi suleiman musulmi ne ba ko ba kai ba من نبل الفكر الكثير وأحلى منه ما سليمان أبغى أنا أجيب فلوس فلوس فلوس فلوس مثلاً شو أجيب حد حد هو هو أحسن زي كده وكان رب رب سلمون الملك من جوع النبي وعلمته من تعويل الأحاديث بعد السماوات ولم أرسل وجهي في الدنيا والآخرة توفني يهوديا كنت توفي مسلما وعلى السجن الإسلامي هو هو مسلمين با ولا أدين ده بقى أدين المسلمين ذاك أبو البخاري كتن كتن كتن كتن كتن كتن كمر بالبرايتي أقول أسنا سداونا أقول أسنا سداونا an gani to shi ne shi shi ne shi a rana ta yiwu a rana maka amra wani lamari ya ɗiwo da wani mahaya wanda zai sa wato daɗi da farin ciki a cikin mutum a gane ƙarshen sa ba ko a farkon sa ba ko ne ya fi ƙarshen sa ma aka yi kaga idan annabin ya fi ya fi farkon baya zai yi manzan ne Allah ya rike masa lamarin saboda manzan Allah ne saboda Muhammadu ne sun fi shirin shekaru ba wajen kira shekara ashirin da uku duka duk abin da suka shekara ashirin da uku masu ake sha uku a maka ake goma a madina kuma su hajji sa ba ɗaya duk wani abu da tsara ruwa zuwa hajji su ɗaya yanka yanzu kowa sun fi an gane su ɗaya aka fi kasu da ke wannan hajji wuce ajin bambara ana ta ajin bambara kuma da kuma wata baya a wuce ajin bambara cikin wa bawa ne ita ce yi ba ita ita ce ake kuma abin da ake ciki a kan da ake ciki yau saboda albarkar abu an gane mata ja a nasirul haƙƙi ko yaushe addinin gaskiya ya zo asbaha sai wannan addinin na gaskiya ya waye gari da ni kan yana mai tsawon ya nemi ya rasa a duniya an gane a ada duk madinin ana nan sai ya koma ga ibn bako wa haka bayan da shi addinin fi qudwatul uswa yana kan tsauni tsauni mafi nisa amma ana nan ana sai a jin ana da ana ganewa to sa'iru rabban muna roƙon ubangijinmu jalla izzat izzat dinana wato wanda jalla wanda ya ɗaukaka izzata ya ɗaukaka ko ya buwayen wacce ne yin na addinin waya da mafi aika mai kenan Allah kuma ya sarka ne kuma Allah ya sarka ne ƙarya jaharar ajiyar a harin duniya Allah ya karo da zuwa ƙarshen duniya wata salatin Allah da gaisuwar Allah عليه ثبتك أنه الله أرى biha da albarkacin wannan salati ne mu ga as-sanadul aqwa wato bakin gida mafi ƙarfi sabi'an da gaggawa da albarkacin wa bijahi mustafa da albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu salatu da tabbatar da annabi muhammadu min sana ko min sana'a ara hajiha wato salatin da tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga hakkan salatin ara magabiya da ita ne jami allazi a hawa dukkanin abin da muke so Allah ya bamu shi ala wasu ke ma a hawa da wurin da muke yi ba
فمن لي بتبليغ السلام الى النقاء فيعجز ما ادنى ويهدف ما ادرى سمعت له سرد الملائكه راسيا قبول الثناء والزياده والحسنى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدي لا إلى الذكر والوفي كلامي وألقافي ودرسي ولقلتي تحل لأمداه حبيبي إلى اللقيا رجوت من الممدوح فوزي بالذي تقاصر عنها المالحون ولا ذروى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدي لا إلى الذكر والوفي سلام على الهدي بوجه ومختم سلام على المختار علما ولا شروى تيمم قلبي له واحمد ظاهرا وجهي مع الاجسام اشرب بما القى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدي لا إلى الذكر والوفي idan ba zai je a kamar al'adar mu ce mu nan a mutanen kawai to al'adar mu ce saboda muna tare da manyan manyan masoya annabi sai a ce a gasa mana da annabi kan shi ana faɗa da kashi ba shi da maka take da Allah a gasar mana da man- da manzon Allah ka dauka bai sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake kabarin annabi yake ya rasulullahi wani yake gaishe ka wallahi ta tana masa abin sai ka ji lahira ta dace da ke masa haka ta taka shiga wuta sai zo su kika sai ka dan nemi dalilin ana sha ne lahira ya sai ai ba kai da kake ruwa da kake yana gaba kai ne ba. to ni ma na ga maka na ce ka shiga da jiwon in ka yi kuma za ka sai an jin wanda ba su ba shi ba da wanda satellite ya buɗe musu wato satellite ta kudura a tana ganin shi a yi. duk wanda ka sani mai ita ko mala'ika ko waye ko waye ko waye ba wanda baya zuwa wani da ke assalamu alaikum ya ya rasulullahi da garin da aka kunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen mai alkhairi mai albarka akwai wasu adadin mala'iku da kullum suke zuwa su yi masallama ko dubu saba'in ne na hamsin kullum da kullum su fita a musu sun yi sallama su shigo kuma wasu da suke zuwa bai taɓa tsara dawa bayan ba za ka ga in kai sallama ma kan ka kashe maka abin da nake faɗa maka in ka in ka bu abarci annabi kan ka kashe maka to shi ne shi ne ce fa mallin wani ne zai lalace mun duka da dukkan sadar da yiwa da kai mu sallama ta wajen manzon Allah wai da lamu wai da lamu ko da kai mu sallama ta ila da ka yi zuwa wajen ta fa ya sun ya gina ma azna ya jinyar ramar da ka samu dukkan an gani wa ya dan ya kai hawaye ma azra ya kai mamaki da wani hawaye an gane domin ku da ku na lamunce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dare na da rana na da safiya ta komai na me na lamunce ku ce maza tarkal mazaki jiro ya bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama rajiyar kuma ina ne wato aunar manzon Allah zai kabuli kana zai karbi yaban da nake maza da kyadar da nake maza ko yaushe والزيادة والكسرى نسامح أي نبات وما يسامح تاوى wato lafazin da ya zo annabi ya bani shi Allah ya tsara mun yaban kuma ya tsara mun kyawawan lafazin yaban ya zama wasira ta kullum kamar da muke wa muke wa sha'irar mana nan kake da ce musu ba ta kulle ba ana musu a ce wani ba ta kulle ba to haka shi ma kace kulle kullum ya zama ana samun ƙarfi a cikin abu ana jira shi ne ce ilani alƙarma na wa alƙafi da zakakkiyar tawadata wadda ke da takarduna wa laƙalƙi da kwanan harshe na ta hinnu suna yi gaggawa ko suna yi kuri zuwa ina zai amfani zuwa yaban da nake وأنه صلى الله عليه وسلم كل قبول حنيني وروحنا وقمعة وتوجينا ba ta tabbata kan komai tana tabbata da ilimin koya da zuwa haɗuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina rajautu ina kaunar kaunar wato ne ƙoƙo ƙoƙiya na mota ta yana da mutunci ga wanda yake waye gongo an gane billaci wato ta ƙasar an almaji kuna abinda wato almaji kuna ƙwararrun masu yabo da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ƙasar suka taƙaita an haɗa wani iskar wannan fagen abinda na sani a wajen annabi ya lalace mana wani sirrin ya banza wadda kuna yawan fahimta a gani suka kaɗe ba su san ma abin da balle su ya ba ba a gane ba ko yi wasu shi ne ta ce masu gani wani yawan masu yanzu suka ba su ma san abin ba sai ba ya kasa ba za ka roƙe shi ba to ba ka san shi ba balle ka roƙa to wannan abin ya so a bashi an gani Allah zai haka wala da raba a mai ai Allah ya shiga haka an gani ya ce salamun alal haji da yi shi wata tabbata a bisa bishiyar da halitta annabi Muhammadu Musa wannan gaisuwar Allah ya ce wa annabi da tun farko madaha wa mahtar da ta kada da farkon tun farko bada wa maka kama da ka Allah ya kewa annabi wannan gaisuwa. Sannan salamun alal mustari gaisuwa da tabbata a bisa zo zaɓin Allah. Ya zaɓa annabi sallallahu alaihi wa sallam a kidima. Tun ba kuro, can can can, wala shura, tun ba kowa, Allah ya zaɓa annabi.
ثم بقينا واحمد زاعنا واسمي مع العذاب أشرك بما ألقى ثنائي عليه قوت قلبي فإنني حياتي على التهيئة والشوق والذكرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي خليل النوام الأبني لولاده دفعني سهارا فالشكي إلى الأشقى ذكرت الذي من ذكري وودادي صفاني وقتي والمدينة والبطحاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي ذكرت الذي من ذكره وولاده صفاني وقتي والمدينة والبطحاء سلام وداد غير حب محمد عليه صلاة آخر الدار لن تمحى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة
سلام إلى غير الأمين صفاهة عليه صلاة كل وقت بها نهيا شفائي صلاتي مع سلامي كلاهما عليه وأصحابه الدولة الكبرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا يبدي ويهدي Sai mara kalbi zai na hawa amfada. Wato zuciya ta ta tuntuki ruhi na wato ta tafi zuwa jihar annabi ahmadu sallallahu alaihi wa sallam da zuciyata da ruhina suna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a gani sai sai ne wa jihudi ga jikin ibrahim tana gani ma al'adun tare da da zuku da shauran zukunan mutane amma zuciyarsa ba ta tare da ni ruhin ka ba tare ya malaika ya tafi wajen annabi kuma ya tafi wajen annabi tare da shuɗi yaban annabi da kuma ambatan annabi koyaushe alaihi rahmatullahi sun ba salam ya ta tura ina ilan ila zikiri wal hudu da ce sanai ta ga kira yi da nake yi alaihi ga manzon Allah to wannan ka sani shi ne kutu karfi shi ne abincin zuciyar ibrahim tazakkartu man huwa yalwara kullihi qutu wa huwa hajaru wal mustafa al qaru ya qutu eh tazakkartu ce ce na tana man huwa yalwara kullihi wanda ya zama ga dukkanin halitta ya zama abinci shi abinci daga dukkanin halitta halittar ka ɗauka ɗaya ba ko da ka an saka kala ta ake wahu zuwa halitta hajar dutse amma abin Allah yake so shi da abin sama diamond ne shi diamond ne haka ka iya wani dutse ka yadda amma duk inda ka kai da gwal in ka kai da diamond ka kashe alƙali ko wani kashe bayanai wannan an ga saboda haka manzon Allah shi ne abincin zuciyin abincin zuciya shi ne abincin ruhi kamar yadda waya ruhu neman caji dole kamar yadda waya take neman caji take neman layi take neman kudi a sa'a da kayan halittar ko to annabi ya fi haka cika yadda kake neman sa idan ba waya in ka ɗauko waya kaji ta ba layi a ya sunanta ba ta biya ya sunanta to kai ma an ba annaba ce ka kana maka ko kamar a kana ce ka cire mata kai da yake wallahi haka kowa yi wani shi ta rika buga muku misali kullum nake ce muku manzon Allah ta zara sallama shi ne lamba kuma zero ne kowa zero ne lambar da aka tana maka cikin manzon Allah idan ake ake kiran ka da ita ba wanda za ka kira shi sai ka sai ka kai kirawo in ka kirawo Musa suna da jaran to Muhammadu da Yusuf ba Musa ba ne kan mun jaye haka kalan haka in cikin mun jaye ababuwan da kuma ka ce Musa yau da lambar annabi sai a cikin ka shi ta har kake ga an zo wani da an kawo da wannan ba ba to ibada ada ita ce take kara maka adadin jiran ka in wani ta kanka jari ta kai zero ne idan wani haka ba ta ci an mana ibada ta ji ba ta kara shi ba ta ba ta dole ya yi za ta kara maka wala kara wasu lambar dan aka kai ibada kai ibada kai ibada ta kara maka nan da ka bata wancan lambar za ka ce ka karama mai wallahi haka kowa yi kowa yi wa ma ta kuma rasulu fasfuzuhu wa ma na kuma anu kace kace adon gwazon sana yi alaihi ko yabo na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ko kuma kirani ko to kalbi shine abincin zuciya ta fa inna ni ni ibrahim hayati rayuwata ta tabbata ni alamin ala hayati abika ita da imuwa wa shautu wa zikira da shautu da kuma ambato an gane khalilu wanda yake masoyin ibrahim ya zama baradai halittu kenan a yi to gaya masa japan ya mu mau- ya mu mauta
wannan wannan wannan baitin yana yana rage ga ɗan hakika ne wanda suke cewa komai Allah shehu kaza shehu Allah shehu wani to wannan rage rage baitin kamar shehu wani ya san za su za su yi haka sai sai shi ne musu albarka ka gane ya ce kalilun ka gaba da ɗari in ga wasu mutum kalilun wanda da ka gan shi kawai ba za ka yi karanta shi kawai wanda ka tabbatar da rubutu ka tafi komai ba kawai in ka gani labar da ka kai shi ba ka fita da wani za ka mata ka ce wani ɗan kai kamar ni da ba ni ina gana ka kai wani sai ka ba wa da Eh, kalilu na ne an gani to kalilu yake jafani yake wannan ya mun wauta me yasa ya yi masa wauta karanta da ke wai su kuma neman ashiri ana da jinkacin rana yawwa suwa hadin da bin yau yau yau kuma suwa su ne wanda man haɗin wanda yake suna lumi daji idan na saka nabi in dai ba na saka nabi ba kake suna wajen ni gausu ne ko dan na da ta ƙwarai ko na yi sanadi ko dan zan mafa na wuce kamun wata kuma sunan ka shi shi kuma shiki ana sa shi na cikin ashka cikin matsiyata a so da masu allai shi shi rai ina da yadda ya kalli shi rai na shi ya ba na ruwa bara ma kuma ne kai ko ba ka fada kai wa kanka kuskure shi da abin da yake yake mana da haka ya rubuta kuma faɗa mu ba sai mu guje shi amma ba haka ya rubuta ba shi ya ce ka so shi dangane kan annabi to kuma in ka zo da magoyan sun kawai sun babbar kare gidan kuwa ana gane kuwa shi ka so shi dangane kan annabi kada wani ba ka wani kuma ne na shi ba wani network ba da network kan annabi wanda duk kala ne zai shiga da shi da network kan annabi shi ko ba ka yi Allah ne ba wanda sunar ka tafi a gani ina ga muku kuma da kudin da babban mutane ne ke faɗa ba muna faɗa wai don dan dan koran wani abu ba ita Najeriya za ka yi wata uku an gane kuma to amma ba haka muke ba mu ba wanda nake bauta wa sai Allah ba mu da annabi da annabi Muhammad wanda kuma in yake so ko cikin ba za ka yi riko mana da baka kaza za ka kace wala ba mara wayo haka ne ba mara wayo ana gane ya da za ka shi Ibrahim annabi kawai wanda ya so ni kani kawai wajen ne ko na iya wanka ko na iya kwalliya ko na iya kaje ko na san bukari da musu ko na iya ko ina karama ko na wani ita ya mun wata ni ka so da dan ina kan annabi shine ka mu sai sai maka zakartu lillahi na abbaci wanda ni zikiri da soyayyar sa ne wani da ambatar da wani da da soyayyar sa da soyayyar sa sakali da wakati lokaci na ya karkata an gani wal masihu wal batahar ina son basira ina son maka an gane ko kuma a'a lokaci na rasa lokacin da nake cikin basira ko nake cikin maka an gane saboda haka zalama wijadu kan kwafi muhammadi soyayya ga wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in zuwa bashi da zuwa to zalama kwafi ce wannan soyayya wijadu soyayya gairu kuskure Muhammad ba a cikin annabi Muhammadu ba a cikin wannan soyayya ko su ce zalama saboda haka ina roƙon Allah alaihi salatu Allah ya kira wannan babban bawan nasa ya zama lam ha ba za a shafa wannan salatin ba akhira ta har zuwa karshen zamani ana kai an gani garamu bege ila gairar addini zuwa wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka bege wani annabi Muhammadu safahatu wannan wauta ce jiwa salatu alaihi salatu salatu tabbata da wannan bawan da yake da wannan mukamu begen wani sai da ya zama wauta Allah ya masa salatu an gani kullum lokacin kuma kowane lokaci Allah ya ce annabi wannan salatu biya ko kuma da albarkar wannan salatu Allah ya yi mana na haya rayuwa mai daɗi cikin nishaɗi an gani shifa'i waraka ta an gani salati wata sunni kenan wayannan guda biyu da salati da tasmini su ne yi wa raka ta koyi sauraka alaihi salatu salati ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabi da sabon annabi su waɗannan alayen shi ku ya ce ne kuma dole su dora su ne daula wato mai girma wata kan da ake ganin daula a duniya ba ta kan daula irin ta wai mun gama ne ba yau mun gama nan muka muka kwana makaranta da tafi arab zai su bibi kenan ko Allah mana wa Allah godiya ba dabara ko ba wai ba ba dan mun sani ba ba da iya ba Allah cikin hikima sai tsara mana haka lokacin da lokacin da wasu suke cikin imuwa saboda rashin zaman lafiya a gurarensu ko kuma Allah ya ban mu har mu iya azumi mu sha ruwa da bakin sal'ar kuma mu kira da sana ke kaga da bari wata gida da ta ta sha aiki ba dan gudun gida ba wani gane ba kullu shi ba yana zaune ana gaya masa annabi yana ci ya iskanta wannan baiwa ce ta Allah wayanda suke fama da kashe kashen an kula muna kama kafa da wannan zaman nan Allah ya ɗauke musu Allah ya ɗauke musu rashi da ake fama da shi na rashin kuɗi tsadar rayuwa duka muna muna ba da wasu ne da wannan zaman nan Allah ya yayi ba zan wato gushe ba ina wasu mutane a zuwa kullum musamman mutanen da suke kula da mu wajen ilimantar da mu akwai shehi na shi malam murshi kullum rayuwa ta ba ta manta da shi ba kowa don da kitare ne ya san shi wato ya yi mun wani irin gata malam malam wanda sai na ɗauke shi a mota mu je mu samu waje kamar karkashin bishiya a biyu ke mu zauna mu karatu da ko shiga da shiga saboda gata a karatu lamar da bayan da ga a gaban gidan ka komai zan je kowa ba zai karatu da mutane yi rana za ku kowa ba da kai ce kuma zai karatu ko karatun wani zai a yi karatu sai ɗaga waya gana wani ba mu da nake yi ka zo mun garanta ko da safi ko da rana ko da yaushe wannan ba karamar ba karamar ba karamar gata ba na ya tabbata wata magana yake irin da ake so ke karanta ya ce idan ba ta karatu ba an cuce an cuce a ciki ba zan da yake gani ba haka ke yawan da yawan in ba su ba ta karatu ba cuce a ciki akwai wata magana da yake yau yau faɗa amma kafi da riya da ce ka fi ni na ya fito ne kaza da barkwanci kuma ana wa ana karatu ba an gama kai ba in ka zo wa kafi shi ne shi ne ana karatu cikin dariya da komai ana cikin karatun zai ce wallahi wala ƙara ba sai sun wata awara a ba da kudajen sun awara sai ka mutu da ta kira yi bin ya fito ba an gane da dai ce an zo a wani kawo sai wai tuba yi kawai sai shi ba a tuka ba sai ta ci ga malabaran da duka shi muka yi zaman gida malabaran ta jam in aka yi karatu sai su sai kowa ya yi sai kowa ya yi karatu to ga lafiya ba ga jiya da yake ba in aka yi karatu su kuma mutum ya akwai wani karfi da ake na na mukama a kan kallon ko dan cewa na kai a mai mai tace a karara ta ba ka bata ruwa ba kai kai kai kai haka to da kallon ta kan wata da kai Allah ya kara masa kusanci daga kansa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rawa masa ƴaƴan sai kuma malam gudurin suna tare da shi mata gawa shi ma ba za a manta da shi cikin addu'a ba masoyi a cikin Allah masoyi a cikin manzan Allah mai riko da hannu a cikin komai ko mun dare ko mun rana sharif na kirawar malam a kowace irin mas'ala zai daga ko karfi ne ko karfi uku da dare ne zan kira shi tambaye shi a kan kallon ko tambaya ta ake wani abu na ba da fatawar ko da shi ya karɓar da ko da ba da ba da kana jiki kaza kaza kaza ya ce haka ya ce ai saboda kaza saboda kaza shi ma da wasu na karatu wato da tafai da suka shafi tun daga kan na'au a tafan biwayi shiriya arabiya